بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha biyar ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 28 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na biyar cikin jerin darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi واللفر الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري رحمة الله عليه الإمام ابن عبد البر يارسن شكرة تقريه أدى ستن دا أكو باين هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنفان دا نسكة تتحقيق دا تهذيب نا أبو الإشبال أبو الأشبال الزهيري جزاه الله خيرا muna ci gaba da bibiyar mukaddima wacce ya yi ma wannan ainihin wato nuska tashi za mu tashi daga inda yake cewa salifar abu na uku daga cikin wato yana mana samari na abin da littafin ke dauke da shi abu na uku daga ciki shine akwai bayani akan ihtiramul alimi wa ta'addub lahu bi hadarati ibnu abdul barri a cikin littafin nan ya kulla babuka wanda suke nuni zuwa ga girmama malami da kuma yin ladabi a gaban malami qala ibn abd al-barri ibn al yace wa yurwa an ali ibn abi talib annahu qala ana ruwaitowa daga ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda yana cewa min haqqil alimi alayka daga cikin haƙoƙin malami akan ka ya kai dalibi ga sunan ya jero su na ɗaya idara aitahu a idza ataitahu an tusallima alaihi khassa wa alal qaumi amma idan ka zo gurin malami zaka mai sallama ta musamman zaka gaishe shi gaisuwa ta musamman bayan ka gaida mutane gaisuwa ga magari wa tajlisa quddamahu kuma ka zauna a gabansa bi adabin cikin ladabi la taghmiz ainaika karka dinga farfar da ido wala tushir bi yadayka ko ka dinga nuni da hannu kamar kana magana da sa'anka ko wani wanda ka raina zaka zauna a gaban malami zama na ladabi da mutuntawa kuma zaka mishi magana magana ta ladabi da mutuntawa wala ta'khudh bi thawbihi karka kama tufan shi ka rike wala tulih alaihi fi su'ali ko kuma ka matsa mai da tambaya ta ƙure tambaya ta raini tambaya ta kana so sai ka ga iyakarsa sai ka ci duninsa wala ta ƙul karkace mashi ƙala fulanun khilafa ƙaulika malami na cikin magana ko an tambaye shi yana ba da fatawa sai ya ce to amma algata malam wani fa aka san haka ya ce wani shi ya ce ba haka ba ne wannan ya daga cikin rashin ladabi wa an tujillahu sannan kuma ka girmama shi qala ayyub ibn al-qarya ayyub ya ce a haƙun nasi bil ijilali falafatun mutane da suka fi kowa cancantan a girmama su guda uku ne ya ce al'ulama'u malamai wal ikhwan da ‘yan uwa wasalatin da shugabanni rabi'an abu na hudu da ibn abdulbar ya yi magana a cikin littafin nan shine wa min adabil alimi wal muallimi ya kawo kuma bayani akan ladubban malami da ladubban mai koyon karatu قال ابن عبد البر ابن عبد البر yake cewa wa qalu malamai suka ce min tamami alatil alimi daga cikin cikar kayan aikin malami abinda ke nuna malami ya tumbatsa daga ciki an yakuna mahiban wa quran bati aliltifati qalil alisharati la yaskhabu idan malami mahiban yana da kwarjini wa quran yana da natsuwa bati aliltifati yana da karancin waige-waige qalilal isharati yana da karancin nune-nune la yaskhabu ba a jin shi yana hayaniya ba'un nabiyu wala yal'abu ba yi da wasa wala yajfu ba shi da jafa'i wala yarghu ba shi ba shi da wargi ana so a ga malami a ganshi mutum ne wanda yake serious person wanda ya san mutuncin mutane ya san mutuncin kanshi ba yi da sakin baki ba shi da shirme ba yi da wasa komai nashi serious na uku wa yakfihi an ya ta'addaba bi adabil islami ya ishi malami ya ɗauki dukkan ladubban musulunci ya dinga practicing ɗinsu thumma yaf'alu ma yasha'u in dai yana yin ladabi irin ladubban musulunci to duk abin da ya babu komai da kaul ibn abdul barri saboda ibn abdul barri yake cewa balagani anna isma'il ibn ishaq qila la an ce da malam isma'il dan ishaq aka ci mishi law allafta kitaban fi adab fi adabil qada'i alaga ta malam yo me zai hana ka rubuta mana littafi wanda zai mana bayani akan ladubban alƙalanci faqala sai ya ce wa halil qadi adabun ghairu adabil islami shin alƙalin yana da wani ladubba ne nashi na musamman banda ladubba sanannu na musulunci na gaskiya da amana da mutunci da adalci da shuru da faɗan gaskiya da girmama mutane wannan ladubban da aka sani a musulunci shin akwai wasu ne daban na gaba ya ce walwajibu alal alimi Allah yunazira jahilan wala lajujan yana daga cikin wajibi akan malami kada ya jayayya da jahili kar ka biya wani jahili kana malami ko kana ustazu kana dalibi ko ta jayayya da shi akan abin da shi bai sani ba ka sani wala lajujan ko mai dan banzan musu allajuj shine wanda yake mai wanda an san shi ya shahara dama shi dan musu ne dan rikici ne fa innahu domin shi wannan wato lajuj da jahili din yaj'alul munazarata zari'atan ila ta'allumi bighairi shukri zai amfani da hanyar jayayya ne ya koyi karatu a gunka ba tare da ya maka ladabi da godiyar malami ba zaka yi ta faɗan abin da bai sani ba yana rikewa kaga ka koya mishi karatu ga banza to karka yi da kai musu shi sai yayi ladabi yayi da cewa shi dalibi ne ya zo ya nemi izininka sannan ka koya mishi na gaba malam ya ce wa min adabil alimi husnus samti wa ƙillatul kalami na daga cikin ladubban malami kyakkyawan shuru da kuma ƙarancin magana ƙarancin surutu malami wajibi ne ya koya wa kanshi as-samtul hasan shine ya zama zai iya yin shuru sanda ake ta hayaniya sanda ake ta surutu mara kan gado kad baya daga cikin ɗabi'an malami ka ce komai sai ka tsoma baki komai da ruwanka abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi shirme da shiririta duk wani rikici da duk wani taɗi da ake a wani majalisi ko wani abu da yake tashi yake trending ka ce komai sai ka sa baki ka yi magana wannan bai da gaskiya dubban malami wakilatul kalam da gaskiya dubban malami akwai karancin surutu qala ibn abdul barri ibn abdul barri yake cewa wa asanu ma ra'aytu fi adabi ta'allumi wa tafaqquhi min an-nadhm ma yunsabu ila al-lu'lu min az-zaj min ar-rajz akwai wata magana yace tana da matukar kyau daga cikin ladubba na koyon karatu da koyon ilimi wadda aka faɗa a waƙe ana danganta zuwa ga al'amiru al'ulu sunan wani sarki ne wa babu hum yansubuhu ilal ma'amun wasu kuma na danganta wannan magana zuwa ga sarki ma'amun doguwar kasida ce zai zo kawo mana ita a can gaba da cikarta to sai ya ce thumma zakara urjuza ya ambaci wannan rajizi daga ciki a cikinta akwai wal adabun nafi'u husnus samti وفي كثير القول بعض المقت مقت yace wal adabun nafi daga cikin ladubba masu amfani akwai husnus samti kyakkyawan shiru wa fi kathiril qawli a cikin yawan surutu da mutane suke mutum ya shahara akan cewa shi magananne ne akwai ba'dul maqati akwai wani sashe na abin ki wani wani tabewa akwai abin da ya tabar da kai a cikin yawan surutu wasu kutu amma la ya alamu da gaske da duba malami ha ila yau akwai ka yi shuru a kan abin da baka sani ba ka yi shuru wa adama listi ijal da rashin yawan gaggawa bil ijabati wajen ba da amsa liƙaunin rajizi fil urjudati sabiqa wancan dai mai waƙe yake cewa fa kulli husni samti ma hayina muqarifan tuhmad tahmudu ma tuhmadu ma baqina fakum li husni samti ma hayina muqarifan tuhmadu ma baqina yace ka zama ka zama kana muqarifan kana kusantar husnul samti kyakkyawan shiru ma hayina matukar kana raye muna raye ka dinga yawan shiru tuhmat za a dinga yaba maka ma baqina iyakar rayuwa za a dinga yaba maka fakam ra'aitu min ajulin sabiq yace so da dama zaka ga mutum mai gaggawa mai sanya shiga gaba a ce shi ya fara magana akan kaza shi ya fara magana shi ba da fara fatawa akan kaza min ghairi fahmin bil khata'i natiq ba tare da ya fahimci abin da ake magana ba sai ga sai ga ya auka kuskure kai kokari karka zama kai ne na farko a cikin yin magana karka kai ne na farko a wajen ba da bayani ko jarabawa ce kakai da ka dinga fita na farko za ka je sai ka fita ka tuna wani abu da ya kamata ka rubuta so kai kana gaggawa a cikin kai ka fara fita na san da muna yan sakandare haka abin da mutane suke ɗauka kenan cewa kai guru ka san yaro Allah Allah kowa yake a ce shi ya fara fita bai damu da nawa zai ce ba sai daga baya kai tana dafa cewa shi ka manta kaza ka manta kaza yanzu jama'a jiba misali waki na wato abin da yake da matsala na saurin a ce ka riga yin magana yanzu kalla al'amarin corona din nan duk wanda ya zake da surutu akan corona kafin a sanya ya take dole yanzu yana dama abin da ya fara sawun ya goyi bayan ta ne ko ya ce bai yadda ba sai yayi nadama abin da ya fara sanda ta shigo din nan ba rawar haka kawai ka ce bari ka je kai lacca ko wa'azi ko ka je a fira kai gidan rediyo ko kai masanin kimiyya ne ko kai masanin islamic medicine ne kai magana yanzu ka tana abin da ka fara sai kai nadama saboda ka shige ta da bai bai su kansu wanda suka kawo abin su ma nadama suke da suka suka mu'amalance ta don da kai shiru fa da ka huta mun sa mata naja lokacin aka mutane suka dame mu wai sai mun faɗin meye ra'ayi ma kan corona to ni dai ba ma'aikacin lafiya bane ni kuma ba masani bane akan cututtuka da da me sunan su da da annoba ni ba masani akan su ba dan me zan yi magana ban taba jin labarin ta ba dole sai ne magana wasu hadisi cewa suka yi shi kenan mun lalata cibiyar darar hadisi salafiya saboda abu ya shigo sai mun yi magana inda albani na nan da ya magana to kaje ka same shi a kabari sai ya ga maka haka na cewa ba don Allah bai tambaye ka akan abin da baka sani ba in baka faɗa ba amma in kaje ka shige shi da baibai to zaka iya samar da matsala makanka da sauran al'ummar da suke sauraron ka musamman muryarka ana jin ta ɗalibai ‘yan uwa ustazai matan aure a unguwa inda akwai wanda za ka gaya ma ya ji to sai ya kamata ka fi kowa takatsa tsaka abin da ka fara a mutane gani suke wannan wani lasisi ne kawai bari abin da ya zo bakinsa kawai su fara to shi ne magana da muke can kwanakin baya idan malami yana magana ka kalla akwai magana da in yana yi yana faɗan ayoyi da hadisai to wannan sunan shi karatu wannan in ya faɗa daidai dole a bi akwai magana da in kaji yana yi surutu ne kawai yake ta yi sunan shi ra'ayi zai zo mana magana akan ra'ayi din nan a cikin littafin nan to wannan ra'ayi ne in yayi irin naka kabi in bai irin naka ba dole sai ka ba yanzu kamar wannan magana nake fara sunan ta ra'ayi ai kaga yanzu ban ta aya ba to sai in tayi maka in tayi maka kana iya kaman bata maka ba kawai ka bata amma ana yin karatu kai ma zaka gane zaka ji an ce to saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce saboda malam wane ya ce to wannan sunan shi karatu to abun lokaci abinda ke damu mu da ake cewa masu karantarwa ko ustazai sai mu dauka yadda ya zama dole abu karatun da muke fada to haka kuma yi dole ma abu ra'ayi in ba abu ra'ayi mu sai mu mutun gabar da zamu mushin bai bi karatu ba ko mun gane muna dauka cewa da maganar mu da karatu duka muhimmancin sa da ba haka bane ra'ayi sunan shi ra'ayi ko na waye sai in ya ma zaka dauka in bai maka ba ko ka bar shi babu babu mashaha a ciki so don haka har yanzu da aka kawo vaccine ɗin nan da muke magana shekaran jiya har yanzu dai akan wannan akan wannan gaggawan mutane suke sutun da suke ta yi hanyar sunan shi gaggawa ka bari abu ka natsu tukunna ko ka yi bincike mai tsanani ko ka duba ka san me ko ka tambayi wanda suka sani kafin ka yi magana amma dai za ka zo kuka ce bari ka buɗe baki a kowane bangare kake sai ka samu kuskure malaman da suka dinga ba da fatoyi aka ce a rufe masallatai da sauransu mafiyansu yana dama wannan abu saboda sun ɗauka kawai wani abu ne wanda ya zo dole su sa baki an zo an tasasa su an ce su yi magana kuma suna ganin wannan magana ita ce kyaukinta addinin musulunci aka zo a kulla gari ga baki ɗaya aka hana komai to haka kuma waɗanda suka ce a ai a ba daidai ba ne su ma da irin yadda suka lissafa ba daidai ɗin ba su ma galibin su duk maganganun iri ɗaya ne amma waye ya tsira wanda ya shuru ka bari tunda ba kai ne stakeholder akan magana ba ka bari stakeholder su yi magana amma kowa yanzu Allah Allah yake ji wata magana ta fito ya fara zance akai ya ji wata fatawa wata mas'ala ta taso shi ma ya je ya rubutu akai wani ma halli tafi zai fito da shi kafin ka ankara dan yan Facebook kuwa masu posting wannan hadis wala haraj da masu zama a majalisa suna tattauna kadiyar da ba su san inda ta fito ba jibi kadiyar Abdul Jabbar din nan ji mutane da suke auka mata cikin cikin wato wato rashin yi wa kai adalci kamar yadda faɗa ran nan wani bai taɓa fa sauke ko da mujalladi ɗaya na bukhari a cikin hudun nan a ce one over four an karanta a gaban malami yana saurara bai fa taɓa ba kai wallahi ko hadisai hamsin wani bai sani a cikin bukhari ba amma kuma zai sa baki a cikin wannan rigima shi kan shi abdulbarin bai san bukharin ba yake yake da yake wannan abu shi ma bai taɓa koyon shi a gaban malami ba shi sa yake wannan iskancin ko to kai ma ka zo ka shiga magana da sunan zaka kare musulmai ko zaka goyi bayan shi ko kuma kai ma kana da ra'ayi amma kai ma baka san asalin abin da ake magana an tambaye ka cikakken sunan Imam Bukhari da littafin sa hadisai nawa ne a ciki wani babuka ne a ciki wani ya yake inganta hadisi menene sharadin sa suwaye da suwaye suka mai sharhi suwaye malaman sa suwaye suka ruwaito duk baka san wannan ba ya za kai magana kan wannan abu baka da baka da ahliya na kai magana akai sam baka da misali yanzu ana magana akan tattalin arziki ana magana akan cire me su shi ake ci mishi ake cirewa a jikin mai din nan subsidy ko ana magana an cire subsidy an ƙara cirewa an yi wane ne an yi kaza kai da baka karanta economics ba kai baka karanta marketing ba baka karanta petroleum studies ba babu abin da ka sani a cikin wannan hala kai malamin physics ne ko mathematics ko islamic studies yaya za a yi kai magana akan abin da ya shafi economics baka da magana akan shi ya za ka magana akan bankin and finance kaga su yan boko sai kaga ba sa irin wannan kutse din yanzu ka je asibiti za ka gani duka gasu na likitoci ne kowa da farar riga amma idan ciwon kai na ido ne sai a ce je ka ophthalmology idan ciwon ka na kafa ne sai a ce je ka orthopedic likitan likitan abin nan surgery ba zai taba yi maka abin da ya shafi abin nan ba kunne da hanci ba likitan mata mai duba mata za su haihu bai taba shiga harkar ta shafi masu likitan kashi ba kowa zai ce tafi gul likita kaza kuma sun yarda suna fahimtar junansu da haka ba sa rigima za ka taba gana rigima a asibiti akan wani fashin kowa na cewa na shi bane za ka taba gana wani rigima amma mu kuma sai a yi ta rigima a cikin gari akan abubuwa kowa yana ganin ana laha ana laha ba huwa laisa ne ayi shi sai ya kamata mutane su gane duk abin da kake faɗa fa mala'iku suna rubutawa kuma za a yi maka lissafin shi kuma idan da a ce kana faɗa ne kawai a madadin kanka to da da sauki amma kana faɗa ne yanzu a madadin masu sauraronka da waɗanda kuma suka yarda da maganganunka kuma da gashi ana rikodin za a saurare ka yanzu da kake faɗa live kuma za a saurare ka daga baya shekara da shekaru don Allah ya wanzar da abu kaga ashe aiki ne ba gangani ba Allah shi kyauta والاعتراف بجهل مسألة إذا سئل عنها وكان لا يعرفها abu na gaba malam yace daga cikin dubban malami shine malami ya iya furta cewa ban sani ba ya itirafi da bai san wata mas'ala ba idza su'ila anha idan an tambaye shi akan mas'alan wa kana la ya'rifuha bai sani ba babu abin da ya soki kamar kace ban sani ba waqad aqada ibn abdul barri baban lihada bi unwan ibn al ya kalli ya kulla babi ga wannan mas'ala ya kira shi da suna babu ma yalzamu al-alimi idza su'ila babu ma yalzamu al-alimu idza su'ila fi idza su'ila fihi amma la yadrihi min wujub al-ilm min wujub al-ilm abin da yake wajibi yana zanci malami idan aka tambaye shi akan abu in bai sani ba ya ce bai sani ba wajibi ne haka bada'ahu bi hadith ibn umar su'ila fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul buqa'i khairun ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce ya manzo Allah wani wuri ne a duniya a cikin duniya ina yafi albarka fa qala la adri yace ban sani ba hatta akhbarahu jibril an lahi sai da jibril ya bashi labari cewa inna khairal buqa'il masajid lalle wato mafiya alkhairin wuri a cikin duniya sune masallatan cikin duniya kaga annabi an tambaye shi ya ce bai sani ba wa Allah yujiba hatta ya fahama jayyidan su'alas sa'il kar kuma ya amsa abinda ma ya sani sai ya fahimci tambayar mai tambaya kamar da ake cewa fahimu su'ali nisful jawabi to haka kuma la adri su ita kuma suka ce nisful ilmi qala ibn abdul barri yace ausa yahya ibn khalid ya ibn khalid barmaki ma dan shi ya ja'far ibn yahya ya mai wasiya fa qala yace la tarud ala ahadin jawaban hatta tafhama kalamahu karka ba kowa amsa idan ya maka magana har sai ka fahimci zancen shi fa inna zalika yusrifuka an jawabi kalamihi ila ghairi wannan zai kauda kai daga kaje maimakon ka amsa mai amsan maganar sa kaje kana bashi wata amsa tan daban wa yu'akkidu al-jahl alayka sai a tabbatar da kai jahili ne ga abin da aka tambaye ka baka fahimta ba kaje ka amsa wani out of point kaga ka ci zero kenan lakin ifham anhu yi kokari ka fahimci abin da yake fada fa idza fahimtahu fa ajibhu idan ka fahimta sai ka amsa wala ta'jal bil jawabi qabla al istifhami kar ka dinga gaggawar amsa tambaya kafin amma gama tambayar wala tastahi an taf tastafhima idza lam tafham kada ka ji kunya naka tambaya ka ce ban san kaza ba in baka sani ba fa innal jawaba qabla al fahmi humqun ba da amsa kafin fahimta wannan ya ce hamaka ce wauta ce na gaba mala ya ce an ya za a ilmahu haisu ya alamu annahu yanfau da gaske na duban malami ya sanya ilimin shi a inda yake tunanin zai amfana ya karantar da waɗanda yake tunanin za su amfana da ilimin wa fi hadha yarwi ibn abdul barri bi sanadihi an shu'ba qala ra'ani al-a'mash wa ana uhaddithu qauman shu'ba yace wata rana al-a'mash ya gani ina koya wasu mutane karatu faƙala ya ce wai haka ya shi uba ya ce kai canka tu'alliqul lu'lu fi a'anaqil khanazir kana rataya makarnuka diamond wato ya ganshi yana karanta wasu wanda ba su cancanci wannan ilimin bai ce kana ratayawa alhanzir ba kare ba mako alade kake rataya ma diamond da aka dole ne ka duba su waye ɗalibai wanda suka cancanci irin wannan karatun akwai karatun da ya cancanci ɗalibai akwai na cancanci mutanen gari akwai na matan aure akwai na 'yan islamiyya kowanne akwai wanda ya dace da shi to karatun da ya dace da irin mutane kaza ba ka zuwa ka yi shi a wani waje can daban za ka samu matsala wa man yasna il ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alaihi wa yanda wanda yake zuwa ya wani abu a cikin mutanen da ba su ne masu wannan irin halin ba to godiyarsa za ta zama zargi kuma zai nadama inda ba za ba zai ka ɗauki darasi irin wannan da ake yi na ilimi ka je ka tsaya a bakin tashar mota inda ake irin wazan turmin nan ka ce bari ka fara gaya musu ibn abdulbari ya rayu shekara kaza ya da littafi iri kaza al-imamul bukhari ya rubuta littafi kaza wanda saurare ka irin wannan irin wannan in ka yi wazan turmi to sai ka je kai musu kai da alaran manka ita jan ayoyi kuna saran su iya sarrau shine abin da za su fahimta kawai ko kuma ku je ku musu wasa da maciji amma karatu to sai ɗalibai su su ma ɗaliban kowane akwai matakinsu yanzu karatu da za a yi irin na matan aure na wa'azi na wa'azin biyayyen miji tarbiyyar yara kaza kaza irin wannan da ake musu ana musu muhadarori in aka zo ana ma ɗalibai shi a azuzuwa na makaranta na su fahimci wannan abu ka ce waɗannan yara 'yan firamare bari ka je kana musu magana akan biyayyen miji ladibban abin nan kula da sirika ina ruwansu da wannan sun ma san abubuwan da kake bara ko mun gani kowa da irin karatun da ya kamata ya koya da san da ya kamata ya koya warawa bi sanadihi an Khalid ibn Yazid ibn Abdullah ibn al-Mukhtar qala nukru al-hadisi al-kadhib fi abin kyama a cikin hadisi shine kai ƙarya wa afatuhun nisyan matsalar da ta iya samun hadisi shine kamanta abin da ka koya wa ida'atuhu sawarwarar da hadisi wulakanta ilimi an tuhaddisa bihi man laysa min ali ka koya ma wanda ba dan harkar bane shi wa an ru'ba ibn al-ajjaj ibn al-ujaj qala ru'ba yake cewa atitun nasaba al-bakari naji gun nasabatu al-bakari fa qala li yace mun la'allaka min qaumin ana baina azhurihim in sakattu lam yas'aluni wa in takallamtu lam ya'u anni yace hala hala kana cikin mutane ne irin waɗanda in na zauna cikin su in na shiru ba wanda zai tambaye ni karatu in nayi magana ba wanda zai fahimta ko ma'ana jahilai qultu arju Allah akuna minhu yace a algata mala ina fata ba irin su bane kuma qalali ya ruba innal lil ilmi afatan wa hajanatan wa nukran ilimi yana da matsala yana da kuma wato tintibe yana kuma da abin kyama a cikin sa fa afatuhu nisyanu matsalar da zaka samu da ilimi shine kamanta wa hajanatuhu tuntuban da za ka yi a cikin ilimi an ta za'ahu inda gairi ahali ka je ka bai ma wanda ba su ba ne masu san shi wa nukuratuhul kadhibu fi abin kyama a cikin ilimi shine kana karantawa ka dinga yin ƙarya wa qad rawa juz'an min hadha al-athari marfu'an bi sanadihi sanan ibnu abdulbari ya kawo wani sashi na irin wannan hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da'ifi ne haddathana al-a'mashu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi an ce annabi yace afatul ilmun nisyan matsalar ilimi mantuwa wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghayr ahli daga cikin asarar ilimi ka koya ma waɗanda ba su ne ba su ne za su iya shi wa sanaduhu da'if isnadin shi da'ifi ne inda zaka tara mata kai ta koya musu musalol hadis da usul fiqh wahala zaka dinga baka kawai asarar lokacin ka zaka dinga yi saboda duk karatun da mata suke a garin nan fiye da shekara 30 wa kai ta zama malamin usul fiqh da musalol hadis da da qawaidul fiqhiyya wa kai tana tafsiri in banda wata mai karambani da take shiga rediyo ta shirme din nan ta ku mata sun sun fi mutane zuwa makaranta a garin nan duk inda ake karatu zaka gansu amma koya musu tsarki abin nan a wankan haila yadda ake wankan gawa da sauransu shikenan ya ishe su su mutu lafiya nan duk abin da zaka musu kai wuce bulugul maram da iziya ya ishe su iyanan in karatu suke so da gaske to su koma islamiyya su hada su iya qur'ani za su yi hadda cewa tsab ga sanan sun hadda cewa amma irin wannan imomin waɗanda suke buƙatan nazari da kwakuduba da wahal da jiki da wahal da kwakwalwa ko an koya musu za su zai su ji ne kawai su kyale kamun da ya kamata a ce yawan malamai mata a garin nan ya fi yawan mutane ya fi yawan mazaje nake nufi to in kana so ka ga wanda yake ba kan shi wahala to shi ne wanda ya tasa mata ya ta koya musu ilmomi ulumul ala to wahala kawai yake ba kan shi zai mutu bai ba kowa a baya malami ba na ga muku gaskiya wannan wannan abu ne da ni na jarrabe shi na gani da idona da aka karmata su ce mun musu wani abin nan su dauko na feminism su saka wannan matsalar ku muna faɗan gaskiya ne idan mata sa su koyi karatu da su kuma su koyi nursing su je su koyi education su zama malaman makaranta amma ko a tarihance mata nawa aka yi malaman hadisi wanda za a ce suna takhriji irin na su zahabi mata nawa aka yi wannan ai ba za ka ma iya tuno kowa ba ko mun gani to haka haka haka abin yake idan kana so ka iliminka ya zama ya yi amfani to saka shi inda ya kamata don kamar dukiya ce in kana so ka sa dukiya ganda ta yi amfani dole sai ka saka ta irin kasuwancin da ya kamata ba haka bane sai ka yi huda da irin mutanen da suka iya kasuwancin da wanda ya kamata din in ba haka ba yanzu za ka yi iflasi yanzu nan za ka zama bankrupt ko banki zo su kama ka su daure ka su sai da gidanka da motocinka duka su kwashe su su mai da kai matsiyaci dare daya Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a wakila an tadahu inda man yahfazuhu wala yudayyuhu ko kuna tsallake warwiya an al-hajjaj bin arta daga zaz dan arta ibnu thaurin kenan yake cewa qala ikrima ikrima yace inna hadal ilma inna li hadal ilmi thamanan lalle wannan ilmi yana da daraja yana da kudin sa kila wa ma thamanuhu aka ce me farashin sa qala anta da'ahu inda man yahfazu ka sa shi gun wanda za su kiyaye shi wala yudayyuhu ba za su wulakanta shi ba wanda za su kiyaye shi su zama sune ci gaban sa ثالثا ابن اكو ابن عبد البر يتتاونا a cikin tafin nan akwai usulul ilm wa haqiqatuhu wa taqsimul ulum daga cikin nazariya da ya kawo akwai bayani akan usulul ilm irin abinda a zaman sai ake cewa masadirul ma'arifa sources of knowledge a ina ake tsakuro ilimi wa haqiqatuhu da kuma menene asalin definition an ce ilimi mai ake nufi wa taqsimul ulum da kuma rarraba ilimi zuwa kashi kashi والذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا أقرب ابن عبد البر لهذا بابا بعنوان باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا باب da ke bayani akan hakikanin ilimi da kuma an ce fiqhu ko ilimi me ake nufi da gaskiya magana akan usulul ma'rifa shine abin da fada abin da ake cewa a zamanance wa yuqabiluha ma yusamma fi asali nabi masadirul ma'rifa sources of knowledge kowane fannin ilimi yana da inda yake samu maddasa daga ina yake ɗebo abin da yake tattaunawa akai in ka ilimin tafsiri misali daga ina yake ɗebo mawaɗinsa daga alƙur'ani ilimin fiqhu daga ina daga ƙur'ani da hadisi da ijma'i ilimin mathematics daga ina daga lissafe-lissafe kowane ilimi yana da yana da wato mabubbuga inda yake dauko bayanansa waqad naqala fi hadha al-bab an shafi'i wa muhammad ibn al-hasan annaha arba'atun kama qala al-imam shafi'i ya kawo a wannan babi cewa ilimin musulunci to yana da masadirul ma'arifa guda hudu haka shafi'i yace da muhammad ibn al-hasan da makamantansu laisa li ahadin shafi yace wani mutum bayi da dama an ya kula fi shay'in halalun aw haramun mutum bai da yancin yace kaza halas ne ko kaza haram ne illa min jihatil ilmi sai yana da ilimi akai wajatul ilmi inda ake samo ilimin fadan kaza halas ne ko haram ma nassa fil kitabi abin da ke cikin alqur'ani qarara nassi aw fi sunna ko abin da ke cikin sunna aw fil ijma ko abin da ke cikin ijma'i aw al qiyasi ala hadhihi al usuli wa ma fi ma'anaha ko kuma yin qiyasi akan alqur'ani da sunna da ijma'i da abin da yake cikin ma'anarsu waɗannan sune masadirul ma'arifa summa qala ibn abd al-barri amma al ijma'u fa ma'khudun min qawli allah ijma'i aina aka samu hujjatul ijma' shine fadan Allah ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين wanda da yake jayayya da manzo bayan shari'a ta bayyana masa kuma yake bin ba tafarkin mu'minai ba kaga tafarkin mu'minai sune mu'minan farko in suka hada kan magana li'anna al-ikhtilaf la yasihu ma huwa hadha adh-dhahir saboda sabani bai yiwuwa a daidaita shi da wannan magana mabayyaniya wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma da gaskin hujjatul ijma akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tajtami ummati ala dalala al'ummata ba sa haduwa akan bata to suka hada kan abu shari'a ne ke wa indi anna ijma'a sahabati la yajuzu khilafuhum fi wallahu alam ibnu abdur yake cewa ni aurina idan sahabbai suka ijma'i to bai halasta wani ya saba wa ijma'in su bai halasta li'annahu la yajuzu ala jami'ihim jahalu ta'wil dan bai halasta a ce dukkanin su ba su san fasara abin da suke faɗa ba ثم علق على كلام محمد بن الحسن wadanda magana shafi'i ce da ake kawowa sannan sai ya kawo ta'liqin da ibn Muhammad ibn Hassan ya dauko wanda shi ya faɗi magana shafi'i din qala Abu Umar ibn Abbar yake cewa qaul Muhammad ibn Hassan wa ma ashbahu yani ma ashbaha alkitab can da yace wa ma ashbahu yana nufin wa kadhalika qawluhu fi sunnati wa ijma'i sahaba yani ma ashbaha dhalika kullihi kulluhu fa huwa alqiyas da yace hadhihi al-usul wa ma fi ma'anaha yana nufin abin da yake kama da su shine kiyasi din waqad wa kana qad ihtajja lil usuliyyin al-awwalina bi hadisi sayya ashharuha yayi kafa hujja ga malaman usul na farko lil aslaini al-awwalaini lil aslaini al-awwalaini amin waɗannan masdari guda biyu qur'ani da sunna ya kafa hujja akan tabbatar da hujjiyar su da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace na ba muku abubuwa guda biyu waɗanda ba za ku bata ba matakar kun yi riko da su littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dalili akan kasancewa alqur'ani da sunna masdari na ma'rifa shi kuma faɗin Allah mai shakikin rasula shine dalili akan kasancewa ainihin wato ijma'i shi ma masdari min masadir al-ma'rifa abu na biyu a cikin wannan qadiya ta ainihin bayani akan usulul ilm shine haqiqatul ilmi menene in an ce ilimi wai menene asalin abin da ake cewa ilimi wasaqa aqwalan fi ma'anal ilmi ibnu abbar ya ta kawo maganganu daga malamai daban-daban akan meye ma'anar ilimi min ha qaul ibnu mas'udin daga sai akwai magana ibnu mas'udin da yake cewa laysa al-ilmu an katharatil hadith wa innamal ilmu khashyatullah ilimi ba shine yawan karatu yawan hadisi ba ilimi shine tsoron Allah wa qawlu malikin da fadan maliku al hikmatu wal ilmu kaga ita ita hikima basira da ilimi nurun wani haske ne yahdi bihi Allahu man yasha Allah yana shiryatar da wanda ya ga dama da wannan hasken walaysa bi kasratil masail ba wai dan yawan wato sanin mas'aloli ba kawai wa kana al-ilmu wal fiqhu fi ahli an-nubuwati a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazin fiqhu da lafazin ilimi idza utliqa in aka faɗi kalmar ilimi ko fiqhu urida bihi abinda ake nufi hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in an ce ilimi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko an ce fiqhu to hadisi yake nufi wa qad dallala ala dhalika bi ahadith minha qawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam li abi hurairata inda ma sa'alahu qa'ila annabi sai malam ibnu abdulbari ya kawo hujjoji na hadisai daban-daban waɗanda suke nuni zuwa ga cewa ilimi da fiqhu shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai faɗin Abu Huraira da yace ya rasulullah ma zaradda alayka rabbuka fi shafa'a ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ubangiji ya baka amsa da ka roƙe shi cewa ya baka ceto faqala sai annabi ya ce wallazi nafsi muhammadin biyadi laqad zanantu annaka awwala man yas'aluni an zalika lima ra'aytu min hirsika ko min hirsika ala al-ilm lallai dama nayi tsammanin wato za kai zaka min wannan tambaya kai zaka fara min wannan tambaya saboda yadda kana da kwadayi akan alal ilmi kaga me abin da ya tambaya hadisi ko amma sai annabi kira shi da suna ilimi qala abu umar ibnu abbar yake cewa fil khabari game da wannan hadisi yace lamma lima ra'aitu min hirsika alal hadisi wa fi hadha lima ra'aitu min hirsika alal ilmi kaga wato hadisi a hadisin an ce al hirsu alal hadith shine al hirsu alal ilmi fasamma al haditha ilman alal itlaq sai saki lafazin al'ilm yana nufin alhadif wa misal zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam kamar fadin annabi da yace naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma ballaghaha ghayrahu fa rubba hamil fiqhin ghayru faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu naddara Allahu ra'an Allah ubangiji ya sa albarka ya haskaka fuskar mutumin da sami'a maqalati ya ji zance na fa wa'aha ya rike zancen thumma ballagaha ghayrahu sannan ya isar da zancen ga waninsa farubba hamil fiqhin ana iya samun wanda ke dauke da wani fiqhu wato hamilu hadithin kenan ghayru faqihin amma laysa aliman bil hadith wa rubba hamil fiqhin ana iya samun hamilu hadithin wa shine makalar da ya dauko din ko ila man huwa afqahu minhu ila man huwa adra bil hadith minhu fasammal haditha fiqhan kaga lafazin hadisi annabi ya kira shi da suna fiqhu mutlaqan kai tsaye wa ilman ya kira shi da suna ilimi wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallama li abdullah ibn amr ibn al-as idza id adhina lahu an yaktuba hadithan lokacin da abdullah ibn amr ibn al-as yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani dama a rubuta hadisi sai annabi ya ce mishi qayyidil ilma yi kokari ka qayyade ilimi wato ka qayyade hadisi kenan فقال يا رسول الله وما تقيده يا يعني يمشي دبيبي قال الكتاب يتي ربوتو فأطلق على حديثه اسم الكتاب اسم العلم لمن تدبره وفهمه هذا حديث سيكرا سنة العلم ميكون يتي قيد الحديث سيتي قيد العلم abu na uku sun makara na bayanar ra'ayi wal'il sannan ibn abbar ya gwada tsakanin abin da ake cewa ra'ayi a gani na fahimtar mutane da kuma abin da ake cewa ilimi fa bayyana anna min sifatil ilmi thabat na daga cikin siffofin ilimi shine akwai consistency yadda abu yake a ilmanci haka yake scientifically haka yake haka yake sai in an yi discovery cewa akwai wani ƙari to sannan za a canza wa min sifatir ra'ayi tagayyur daga cikin sofin ra'ayi kuma yau ka ji kaza yayi maka gobe ka ji bai maka ba gobe ka ji kana son wane ji ka fasa yau ka ce kaza gobe kai tanakudi kullun a cikin haka muke mu ɗan adam walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera wani daga cikin abin da ke tamyizi tsakanin ilimi da ra'ayi idan ilimi kake saurare ka ji abin da malam wane ya faɗa ko ya rubuta na ilimi sai ka tafi gun wani malami wanda bai san shi ba ba su taɓa gamuwa ba sai ka ji ya faɗa irin wannan magana kamar yadda aka samu tsakanin ibn al-qayyim da ainihin wato ash-shatibi al-tafan su guda biyu al-muwafaqat na shatibi da ilamul muwaqqi'ina na ibn al-qayyim basu taba ganin junan su ba sun rayu a duniya daban-daban amma abin da suke fada iri ɗaya ne kamar yadda aka tambayi ainihin ibn hibbana al-gaba ta malam yaya kuke ku gane hadisi kaza da illa hadisi kaza da illa sai ce to in zaka gane idan ilimi muke magana ka tambaye ni in nace ma kaza da kaza da kaza da kaza yana da illa kaza da kaza ko ka tafi ka je ka tambayi wani in ka ji ya faɗi irin abin da na faɗa to ilimi ne in ka ji ya faɗi aka san haka to kowa ra'ayin shi yake faɗa to haka ilimi yake da ra'ayi duk in dai abu ilimi ne duk inda ka je haka zaka ji shi yanzu misali tajwidi da yake ilimi ne duk inda ka je za a ce nunin sakina da tanwini ga hukunce hukuncinsu saboda ilimi ne babu wanda yake da ra'ayin kanshi akan wannan abu lissafi tunda ilimi ne dinda aka je aka ce subtraction aka ce kaza duka iri ɗaya ne algorithm duk iri ɗaya ne usulul fiqh dinda aka je ana magana akan wannan ilimin an san a haka yake musalawul hadith haka yake usulul tafsir haka yake nahwu kowane ilimi za ka ganshi yana da consistency shine as-sabat tabbas abu ɗaya ne tafarki ɗaya ne amma ra'ayi ba kowa na shi daban da haka za ka ga misali yanzu a tafsiru bil ma'asur kowace aya in za a fassara ta bil tafsiri bil ma'asur irin hadisan da za a kawo da ayoyin da za a kawo su fassara ta iri ɗaya ne amma tafsiru bil ra'ayi ba kowa na shi wuce haɗin daban wani ma sai ka kaman ba aya ɗaya suke magana ba dai ga azumi ya taho ba kowa ya san abin da aka dinga ji tafsirin bin ra'ayi kowa fuskar ya ɗauka daban wani ya karkatar da ayan zuwa ga siyasa wani zuwa ga tattalin arziki wani zuwa ga zamantakewa wani ya tsaya a tsaka-tsaki haka dai kowa da gwargwadon masharabinsa Allah shi kyauta malam ya ce naƙala zalika an jabir bin zaid ibn an jabir bin zaid ba'da arrawa an ahmada ibn hanbal qawluhu ya kawo daga Ahmad ibn Hanbal yana cewa in qultu fa inna ma huwa ra'ayi wa innamal ilmu ma jaa min fawq in kun ji na faɗin magana to ra'ayi na ne a gani na ne idan ko ilimi ne zan kawo muku shi daga sama da isnadin sa kenan wala allana an naqula alqawla thumma nara ba'dahu ghayra ce mu mutane muna faɗan magana daga baya mu gaba ba ita kamata ba mu canza magana qala yace thumma zakara abu abdullahi sannan imam Ahmad ya ambata hadisi Amr ibn Dinar an Jabir ibn Zaid an annahu qila lahu yaktubuna ra'ayak aka ce alga ta malam suna rubuta maganganunka qala sai yace yaktubuna ma asa an arji'a anhu gadan suna rubuta abinda ni ma hala gobe zan canza magana ta far ra'ayu indahum dhanniyun ra'ayi a gun malaman farko to wani abu ne na zace-zace babu tabbas wala ilmu yaqiniyun shi ilmi shike da tabbas wa fi dhalika naqala ibn abdul barri an isma'il al-qadi qala qala muhammad ibn maslama inma ala al-hakim al-ijtihad yace abin da yake kan alkali shine yayi kokari fi ma yajuzu fihi ra'ayi amma a cikin abin da akwai halastin ya sa ra'ayinsa walaysa ahadun fi ra'ayin ala haqiqati annahu al-haqq babu wani wanda yake da wani ra'ayin da zai ce wai shi yana da haƙiƙani akan wannan tunanin nashi gaskiya ne wa inna ma haqiqatu al-ijtihad amma abin da yake haƙiƙanin ra'ayi shine kokari ne kai ba dole ya zama gaskiya ba thumma naqala nuqulan tadullu ala anna ar-ra'y dhanni sana ibnu abdul ya kawo maganganu daga malamai wanda suke nuni zuwa ga cewa ra'ayi fa abu ne na zato zato wa annahum kanu yakrahuna an yaqulu bir ra'yi ko malamai a da suna kyamar su dinga faɗan ra'ayinsu yanzu ko kowa an fi so a ji mai ra'ayin shi malam mai ra'ayinka game da kaza abinda mutane za su tambaye ka kenan in kana da hankali sai ka ce ni ban da ra'ayi akai in kuma ka sun ka basu to ni ina ganin kaza shikenan ka zarba kafa waye kai Allah ya aiko ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka ya baka dama kai wannan baka da wannan dama duk wanda ya tambaye ka ya ce malam mai ra'ayinka to natsu in kana da ilimi akai ka ce mishi to kaza dai shine amma ni ba ra'ayina bane wannan abin ya fi ƙarfin ra'ayi ya kamata a saba wa da mutane su daina neman ra'ayin mutane ‘yan uwansu a kan abu su dinga neman menene ilimi menene Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba ra'ayi ba ra'ayi kowa da nashi in aka ce a yi hujja da ra'ayi to kowa zai wayi gari yana bautawa Allah da abin da ya ga dama ne ma'ana da ra'ayin shi ko ra'ayin malamin shi ko ra'ayin wanda ya bashi fatawa ko ra'ayin waɗanda ya saba da su ko wanda yake kaunar su malam ya ci gaba da cewa ya ce a wa kanu ya karhuna wa annahum kanu ya karhuna an ya kulu bin ra'ayi au an yuktaba ra'ayahu ba ma sa so an yuktaba ra'ayuhum kama al-imam Ahmad ibn Hanbal san da yake raye ya hana a rubuta duk wani abu wanda ba hadisi ba baya rubuta ba a rubuta sai bayan rasuwarsa shine aka zo aka samu al-khallal shine ya buga ya dinga bi kauye da birni yana tattara magana Ahmad ibn Hanbal yake kitabul jami' ya hada ra'ayin Ahmad ibn Hanbal amma Ahmad ibn Hanbal sanda yake rayi baya yadda a rubuta ra'ayinsa malai ya ci gaba da cewa ta'riful ilm bayani akan definition na ilimi qala ibn Abdul Barri babul ibarati an hudud ilmi diyanati wa wasa'il al-ulum babun da ke bayani akan wato bayani game da hududul ilm definition na ilimi na addiyanat ilmomin addini wa wasa'il al-ulumi da kuma hanyoyin samun ilmomi ya ce haddul ilmi inda al'ulama ilmutakallimina fi hadal ma'ana malamai ‘yan ilmul kalam a wurinsu ilimi shine huwa ma istaiƙantahu wata bayyantahu shine abinda ka haƙiƙance ka fahimce shi wa kullu man istaiƙana shay'an wata bayyanahu faqad alimahu duk wanda ya hakikance akan abu ya san shi to ya san shi kenan wa ala hadha man lam yastayqin shay daka to wanda bai da tabbas akan abu to bai san shi ba wa qala bihi biye amma yayi magana akai taqalidan yana mai koyi da wani falam ya alamu bai san shi ya ji ana faɗa ne shi ma ya faɗa shi ma bai da tabbas akan abu sai anwa'ul ma'arifa nau'o'in ilimi anan ne yace to wal ulumu tanqasimu qismaini ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimi daruri wa muktasab akwai ilimi wanda ke na larura a ɗabi'ance kowa ya san shi bil ittirar ko kuma muktasab wanda sai an nemo shi sai an yi nazari an yi bincike an karanta an fahimta an haddace sannan ake iya shi fa haddu daruri yayi defining din wani ilimi ne ilimi na larura na keke da keke la yumkinu al alim an yushakkika fihi nafsan wanda malami ba zai iya sa kanshi cikin wata shakka game da shi ba wala yadkhulu ala nafsihi shubha kuma ba zai shiga wada kan shubha game da shi ba wa yaqulu al-ilm bidhalika qabla al-fikrati wan nazar wanda kuma mutumin da ya san abin zai san shi ba tare da yayi tunani ko bincike ba wa yadriku zalika min jihati al-hissi wal aql zai gane ne ta sense dinsa da hankalinsa kal ilmi bi istihalati kauni shay'i mutaharrikan wa sakinan kamar sanin cewa bai yiwuwa a ce abu a lokaci guda yana tsaye kuma yana motsi au qa'iman wa qa'idan ko a ce ga wani mutum yana tsaye kuma yana zaune au maridan wa sahihan ko a ce ga wani mai lafiya kuma mara lafiya fi halin wahida sanin wannan bai bukatar bincike ko nazari wa min ad-daruri aidan wajhun akhar yahsulu bi sababi man bi sababin min jihati al-hawas al-khams ko kuma wani nau'i har ila yau na larura wanda yake faruwa ta fuskar amfani da five sense organs din da ji da gani da tabawa da shinshinawa da dandanawa yace kaman mene ka zauqu shay'i yu'lamu bihi al-marara wal halawa kaman dandanawa wanda za a san zaki ko daci da ruratan in dai ka dandana ba kuma sai an maka wani analysis ba idza salimatil jariha idan harshen lafiyar shi lau min afatin ba wani cuta a jikin harshen wa karuku yace shay'i kaman kuma gani da ido ya ulamu bihal alwan wal ajsam da shi ake gane kaloli da kuma abin nan wato jukuna wa kadhalika sam'u haka nan kunne yudraku bihil aswat da ake sanin sautuka da shi wa amma al-ilmu muktasab ilmi wanda ake nemowa wanda ake samu wanda ba kowa yake samu ba kaga wancan kowa na da shi kowa ya dantsana abu zai gane dantsana shi kowa ya ga abu in yana da ido zai fahimci shi amma ilimi na muktasab shine wanda gashi kana gani in baka san shi ba za ka gane shi yanzu wannan rubutun mara wasali kaga wanda bai da ilimin karanta rubutu mara wasali bai sai karanta shi kaga to ilimi ne muktasab kenan haka wanda bai jin larabci bai sai yanzu abin da muke karanta ya fahimta ba ilimi ne muktasab kenan akwai sanda baka da shi ka zo ka same shi amma ido mutun da aka halice ka ka bude ido da idanka haka da harshenka haka da hannunka da jinka da ganinka al'ilmin muktasab wa huwa ma kana tsariko listidlal wan nazar shine wanda ake ta kafa hujja da nazari wa minhul khafiyyu wal jaliyyu akwai wanda yake a fili shi ma ko kuma wanda yake a koye a saƙe fa ma qaruba min al ulumi daruriyya kana ajla da gurgudan kusancin shi da ji da gani da tabawa gurgudan yadda yake da saukin fahimta wa ma ba'uda da gurgudan nisan shi da ji da gani tabawa minha kana akhfa daga guda yadda ya ɓuya sanar ga ilmomi wanda suke da abstraction lissafi philosophy wane ne suna da wahalar fahimta waɗanda suke da alaƙa da abin da ake gani yanzu yanzu suke da sauƙin fahimta wanda za ka koya kana gani kana taɓawa ya yi kama da abin da kake mu'amala shi nan da suka fahimci shi amma wanda yake ya yi zurfi ya yi zurfi an shiga can wata duniya ta ilimi sai ka ga yana da wahalar fahimta ba kowa ke iya fahimta shi كذا انتهى كلام ابن عبد البر وهذا التقسيم إنما يقسم به العلم باعتباره مصدرا بمعنى حصول المعرفة ce wannan rabe-raben an raba ta ne a matsayin wato a matsayin ilimi a hanyar samun ilimi falhusul alal ma'rifa imma an yakuna bid darura al aqliya kal ilmi bil badihiyat aw adam at tanaqud domin shi samun ilimi na larura samun ilimi ko dai kasance ilimi na hankali na hankali na iya fahimtarsa kamar sanin da abubuwan da suke badihiyya abubuwa na dole ko kuma rashin tanakudi wai ma an yakuna bi darura al-hissiyya ko kuma ya zama da darura amma ta ji a jika kamar rifatul alwan kamar sanin kaloli wa tu'um da dandano wa ghairiha da wasun su min al-muhissati bil jawahir salima wanda ake iya ganin su ko a taba su da gabobi lafiyu wai ma an yakuna bil kasbi wal istidlal mataki na uku shine wato bil kasbi wal istidlal wato ta hanyar koya da iyawa yanzu yana ga maka matakan samun ilimi ne akwai ilimi bil iqraril hissi al aqli yanzu me ya gaya ma jariri cewa da zaran ya ji yana jin yunwa ya fashe da kuka wannan al iqrari ne al hissi Allah ya tsasa mishi ta yaya gane cewa dan an samu shi nono a baka nan tsotsa kawai zai ba wanda ya ga mishi wannan ko shawa ta ga mishi ba wannan iqrar ne al hissi al aqli me yasa da an an buga maka abu mai zafi kake jin zafi in an kona ka an danna maka ayon ko wuta me yasa kake konuwa alhissi ne al-ittirari ina fata mun gane wannan mataki na farko kenan na sanin abu mataki na biyu shine amfani da hawas al-khamsa wajen gane mutane gane kala gane yanayi to mataki na uku na ilimi shine ilimin da sai an nika maka shi an yi maka warware da shi an yi maka dalla-dalla da shi a yi a raba shi zuwa gida-gida gaba-gaba irin da ke kawo mai yara a islamiyya da makarantar boko ana so su koyi turanci amma sai an raba shi a ce to wannan sunan shi bab wannan sunan shi now wannan preposition preposition akwai iri kaza a yi ta wani rabe-rabe ka rasa dalilin shi da mafarin shi ana so su koyi lissafi za a raba a raba a sake raba abu iri daban-daban ko ana so su koyi tajwidi a sake yayyanka musu shi ba zai yi a dunkula musu tajwidi a ce to ga tajwidi shikenan kun iya karatu mai kyau ba ba zai yiwu ba sai an raba nuna sakina tanwini wane ne lamu aitayinsu daga kaɗan kaɗan kaɗan hayya taru to wannan shine alistidlal wal kasab wanda ake samu kaɗan kaɗan thumma yuqassamu natijata al ma'rifa bi hadha al miqyas sai kuma ake ake wato raba sakamakon ilimi da wannan ma'aunin fayakulu sai ya ce shi ba barki nake cewa wal ma'lumatu ala darbayn shahidun wa ghaibun abinda aka sani akwai iri biyu akwai wanda ake ganin sa da wanda yake a boye fa shahidu ma ulima bi daruratan abinda aka san shi na tirsasuwa wal ghaibu ma ulima bi dhatil min al shahidi da abinda yake gaibi shine abinda aka san shi saboda wani abu da yake nan da ya nuna shi wa da taqsimu yuwazi ذلك التقسيم wannan yayi kama da wancan na farkon fal ma'lumat allati hasalat bil ilm ad-daruri kal hadas wal bidaha yusammiha shahidan abinda ya faru ta hanyar larura na ittirar kal hadas kaman abinda ke bujirwa na tunani wal bidaha da abinda an san dole haka ne kaman fitowar rana an san dole za ta fito yusammiha shahidan shine abinda ake gani wal ma'lumat allati hasalat bil istidlali الذي يستخدم يستخدم القضايا المعبرة أما شهده الأقل أو شهدته الحواس سابقا يسميه غائبا ɗayan ilimin kuma wanda ake amfani da kafa hujja ta hanyar kadaya wato wasu abstract issues wanda ba ganinsa ake ba al-mu'abbira amma shahidahu wanda sune suke bayanin ma shahidahul aqal abinda hankali ya gani hankali ya ga rana ya ga zubar ruwa ya ga sanyi ya ga zufa ya ga talauci ya ga wadata ya ga mutuwa ya ga rayuwa to sai kuma a zo ana bayani akan waɗannan abubuwan ya ake suke faruwa kaga yana da dalilu shahid wanda zai gaya mai idan ana wancan magana au shaidatul hawasu ko gabobin nan suka ganshi sabiqan yusammihi ghaiban shine al-ghaib li'annaka innama tastaqdimu al-istinbat wal istidlal kama huwa ma'rufun fil mantiq indama tashukku fi bidahati al-aqli fil amri alladhi tabhasu anhu domin kana amfani ne da kafa hujja da tsakuro hujjoji kamar da suke fara ilimin mantiki a inda kake shakka game da hankali zai iya riska wannan abin shi kadai tabhasu anhu aw tagibu anka wanda kake bincikowa ko kuma su bace maka bidahatan ti aw tagibu alhawasu an hadha al-amr ko kuma abin yafi karfin ji da gani da tabawa wa tabqa dilalatuha fil qada'i allati tu'abbaru amma dilalatuha al-hasila fi khibaratin sabiqa sai dan abin da ya saura shine sai dai a fahimci wannan abin ta hanyar amfani da experience da abin da ya faru a baya amma ba wai abin da kake ji kake gani yanzu ba fatastakhdimu hadhihi alqadaya thabita sai waɗannan qabaya waɗannan issues din da suke da tabbas irin na ilimi to su za a amfani da su bi darura a bisa dole filistidlali ala ma ghabat anka bidaha daga abin da ya ɓoyi gare ka abin da da baka san shi ba in kana so ka gane shi da za ka amfani da wasu dabaru ka koya ko a koya maka wal ga'ibu ma ulima bidrati shahid shi ga'ibi shine wanda aka san shi saboda wani abu da kenan da ya nuna shi wa haka za yumkinu an nukhlisa usul al-ilmi wal ma'rifa bi itibarain karkashin haka yace to za mu iya tantance matakai ko eh dan mulakhisa zamu iya wato talkhisi mu summarizing ka'idojin ilimi zuwa ta fuska guda biyu al-ilmu shar'i ilimin shari'a yana da yana da nashi usul din wa usuluhu al-qur'an was sunnah wal ijma' sune usul dinsa wa hiya usulun daruriyya yaliha asalun muktasab waɗancan su ne asalai na larura dole a kansa ake dogara sannan ko wani asali na hudu wanda za ka iya samun shi shi ne mene huwal ƙiyasu war ra'ayi in ka zama musaidi kenan ai alƙiyasu ala aslin min tilkal usul da haka kowa na iya faɗan hujja ƙur'ani da sunna da ijma'i ma ba kowa ke iya ƙiyasi da ijtihadi ba sai wanda ya yi sabunsa ilimi na biyu shine al-ilmul kauni wad dunyawi ilimin duniya ilimin rayuwa to shi ma yana da usul dinsa daga cikin usul dinsa akwai al-usulud daruriyya al-bidah al-aqliyya wal ihsas bil hawas akwai al-bidatul aqliyya abinda a hankalce dole haka yake duk wanda ya musun shi dare a ci mishi mahaukaci akwai kuma al-ihsas bil hawas abinda ake ganewa da kunne ko da baki ko da hanci ko da tabawa ko da ido yace wayliha aslun muktasab to su ma wannan akwai wani asali da ke biyo bayan su kamar matsayin shi a can wajen shine matsayin qiyasi ko al-istidlalu wan nazar shine bincike da dubi kallon abubuwa a ilmance itimadan alal usul ad-daruriyya ta hanyar amfani da hankali da hawas irin abin da ake a laboratory irin abin da ake a field da sauransu tuna garin bari mu saurara anan saboda mun kawo kan wata gaba kuma lokaci ya ƙure sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa anwa'ul ulumi wa maratibuha fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik